أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم يو لهدي biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyar ga watan januwari 2025 za mu yi karatu na goma sha ɗai a cikin littafin mulhaqul i'rab a jiya ana cikin babu hurufin jar za mu tashi wa ruba ko yawwa wa ruba aidan thumma muzfi ma hadar من الزمان دون ما منه جبر تقول ما لقيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يبيها الإثم إلا نكرة وتارة تدمر بعد الواوي كقولهم وراكب بجاوي باب الإضافة وقد يجر الإيه؟ حروف القسم في كبير شنو قوات التي ثم تجر الاسم باء القسم وواوه وتاء أيضا فاعلمي لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه وترنسى تنسى تخصك أنا كيف أنت تاء أنت باب الإضافة هو أجنة ماشي وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فكذ ذاك وذا wannan cikin bayani na akan hurufin jarri ya ce wa rubba ainihin da rubba ita ma tana daga cikin harufan jarra sai ka ce rubba rajulin salihin laƙituhu ko kuma ka ce salihun laƙituhu duk ya halatta in ka ce salihun laƙituhu to ka koma ma mahalli don mahallin rab'a na shi rajulin inna yin su mufta in ka ce salihin shi kuma ka koma mana'atin jarra ka yi itibai sai ce da rubba ita ma tana cikin huruful jari amma ita rubba tana da ka'idodi ga ka'idodin da can zai zo da su bai tukka biyu na gaba sun mu sannan mu jiya cikin bayanin mu mun yi munzu to yanzu kuma yau sai ya ambaci muz dan kasancewa akwai muz akwai munzu wasu malaman nahu sun ba su matsayi guda daga ce munzu daga ce muz suka ce do gudana wasu malaman nahu suka ce a'a kamar irin abin da shi alhariri ya da shi a cikin wannan littafi ya ce sun mamus fi ma hadar ga abin da ya halarta min zamani na zamani duna ma min ga barbance ma abin da ya shuɗe ba abin da ya wuce ba za ka samu su ba sai dai ka samu munzu yanzu can bayanin da mun kai jiya cewa ma ra'aituhu munzu yawmil jumu'ati tun ranar juma'a ai juma'a ta wuce tun ranar ko yana cikin ma gabara abin da ya shuɗe bayanin da ya wuce to sai ka samu munzu ba zai yi ka ce munzu yawmil jumu'ati ba ita ita mud yace ana sa ta fi ma hadara sai dai kace ma ra'aytu muz yawmin hada matukan yinin gane yau da muke halarci ban gane shi ba duk yau ban gane ba ita ko munzu sai ka sa ta kace munzu yawmin jumu'a tun ranar jumu'a ban gane ba to nan sai yayi farki tsakanin su kuma an ce shi ya ajiwa shi abin da an mafi kyawu dan ita musa tana towa ma wata ran alal ibtidai kace muz yawmani muz ya zama suna mubtada yawmani ya zama labari taƙulu kana cewa malaki tuhu ban haɗu da shi ba muz yau mina matuƙar yinin gana mu yau kaga kenan hadara min zamani ma hadara min zamani abinda aka halarci da shi na zamani kenan kaga laki tuhu fi'il mufa'ilun na maf'ul saboda laki shi a fi'il madi ta wa ita fa'il ha shi an maf'uli muz harfu jarri yawmi majrurun bi haka tana daga cikin harfin jarra yau mai mudafin na mudafin ilayhi mabni wa ala sukun fi mahalli jarra wa rubba abdin kayyis wa rubba shi ma misalin rubba kamar kace rubba abdin sau da yawa bawa kayyis mai hankali na'atun na ga abdi sifa dai marradina to shi ma rubba gal irabi harfu taqlilin wa jarrin shabihin bi zaid harfi na wanda ya katowa yakan nuna karanci taqlil amma akwai inda take zuwa ta nuna takasir ta zama harfa takasiri ana dubi ana duba ga karinar da ta zo da ita wasu ko sun ce a in an ka kara mata mimun ta ma to nan ne take zamuwa harfa takasiri to daga cikin sharuɗan rubba yace wa rubba ita rubba ta'ati tana zuwa musaddara ko abin fara magana da ita a baran har abada ita ba ta tuhuwa tsakiya ko karshe ita rubba da ita aka bude magana in dai har magana ka akwai rubba ciki to da rubba za ka bude magana baka baka kawo ta tsakiya ba ka kawo ta karshe sannan ana yi mata tahfifi a kawo ta ba tare da shidda ba kamar can ruba ma ya waddu allazina kafaru ruba ana kawo ta ruba maimakon rubba sannan tunan da an ka ce in ta haɗu da ma da ta taho an ka ce ma tunan mafi yawa za ta zamo harfu ta kasiri in dai ta taru da ma za ta zamo harfu ta kasiri sannan kuma ma in nan tana kame ta daga neman suna sai fi'ili ya ishe sai zan cewa ruba ma ya waddu ba suna zai tuba zamanta daga dai cikin ka'idodinta ƙa'ida ta farko shine ya ce ita labudda a fara magana ita musaddara ta to farkon magana a ce ruba farko rubba ko ruba wala yali al ism kuma daga cikin dawabit ƙa'idodin rubba babu wani suna wanda ka biyatta illa na kira in bancin suna na kira baka kawo rubba kuma ka kawo suna ma'arifa gabanta ba ta shiga ga suna sai na kira wataratan kuma wani lokaci tudmaru tana ɓoyewa ana ɓoye rubba illan ba'adal wawe bayan wawu maimakon rubba ta hito sai a ga wawu rubba irin can walailin kamojil bahari arhasu dulam an yi shi cikin jirjani ko yawa ko kuma bayan fa'u wa misliki hubla qarqaraqtu wa murdi'i na na na na wannan na imrul kaifi kaga fa misliki fa rubba misliki tana boyewa bayan wawu ko ta boye bayan fa'u ka kaulin tamkace wasu wa rakibin bijawi ai wa rubba wa rubba rakibi shi ai wa rakibi to waɗannan su ne dawabit na rubba sai a kiyaye su ba ta tahowa tsakiyar magana sai da farkon magana ba ta shiga ga suna sai na kira sannan kuma tana ɓoyewa bayan wawu sannan idan ta shiga ga sunan nan na kira babu makawa sai an sifanta shi sai ta kawo sai ta shiga har da sifati kamar irin ka ce rubba abdin malakta summa tajrul isma ba'ul qasmi summa sannan ba'ul qasmi ba'un tarantsuwa waɗannan su aka ce ma huruful qasmi tajrul isma tana carran suna huruful qasmi sune alwawu wal ba'u wat tau suna wa suna jarra da sun jarrance shi to wannan sunan ya zama muqsimun bihi sai ka ce uqsimu billahi ina rantsuwa da Allah dan an ce ita ba'u ita ummul babi saboda tana tahowa da suna muzhari tana zuwa da suna damiri mudmari tana zuwa alal zahiri alal kuma tana zuwa alal mudmari kun gane ko kamar cewa uqsimu billahi kun gane suna na wanda zahiri ko kuma qawli uqsimu bika la afalanna kaza ka gane suna da miri shine uqsimu fi'lun mudhari umar fi'l li tajarrudihi 'ala an-nasb wal jazmi billahi al-ba'u harfu jarrin allahi ismul jalalati muqsamun bihi majrurun وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره sannan wa wawuhu da kuma wawu da kasami wallahi ga sunan so wal asri wallahi na haka sai ka ce alwawu harfu qasamin wa jarrin Allah ismul jalalati muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarri al kasratu zar al akhir wa ta'u da kuma ta'u ta'u al qasami aidan ita ma fa'alani ka san da wannan shine sai ka ce tallahi lakin sai dai tukhassu ta'u ana keɓantar da ta'u bismillahi da suna lafazin Allahu kawai sai ya zan kana iya cewa uqsimu bi rabbil ka'bati wurin ba'u tana shiga da dukkanin sunayen Allah ko bil maliki quddusi ko uqsimu bir rahmanir rahim ko kuma wallahi wal malikul quddus wallazi khalaqani wallazi nafakha ruhi wallazi nafsi bi yadi duk ya zama ta cewa rantsuwa ne ga wawu ko bawu a sa sunan Allah wanda ko sifa Allah wanda ta dace kun gane ko amma ita ko ta'u to khassu ta'u ana kebantar da ta'u bismillah ita da sunan Allah da lafazin sunan Allahu kawai take kebanta shi yasa an kace to khassu ta'u bismillah ita tallahi kawai baka cewa tar rahmani ko tar rahimi ko tar maliki ko tar quddusi ko tar salami ko ko tar rahibi ko tar rahimi ko makamantan haka dai bayyawa ita dai ta'u ta kebantu da sunan lafazin Allahu kawai idza ta'ajjabta idan kai mamaki wannan takamina na baiti bilash tibahi ba tare da rikici ba kenan waɗancan biyu kowane irin abu ana iya rantsuwa da su daga cikin sifatun layi amma ita ta'un ta keɓanta da sunan Allah kawai babul idafati shi ko wannan babu zai magana akan idafa wa qad yujarru ismu haqiqa ana jarranta suna bil idafati dan karna harfu ta haqiqin ta bil idafati da idafa da suna ya zan mudafin ilaihi wajibi da a mishi jarra daman suna mudafun da mudafun ilaihi idan ya zama mudafun ilaihi to shi mudafun ilaihi abin da ka'ida ce wajibi a mai jara amma shi mudafun yana nan akan hukunci ne na li'irabi in mahallin raf'a na a mai raf'a in mahallin jarra na a mai in mahallin nasba na a mai nasba yana nan ga mahallin ne amma shi ko mudafun ilaihi kowane irin hali jarra aka yi shi ka kaulin tawkacce wasu daru abi kuhafa gidan abi kuhafa daru innan خبر نال مبتدا معروف هذه دار هذه شيء مبتدا دار شيء الله باري دار مضاف ابي مضاف اليه ما علامه جر ابي ايه يوا الياء dan kun san in mahallin raf'a na cewa za a yi abu in mahallin nasba na a ce aba yawa to daru abi daru mudafun abi mudafun ilayhi wa alamatu jarrihi al ya'u نيابة عن الكثرة لأنه من الأسماء الخمسة أبي كنا من أشكال سنة أنه مدابي يقوم أبي كحافة فتارة wani lokaci kuma ita idafa ta aki tana zai kewa tana zuwa bi ma'anar lami da ma'anar lamu sai a ji ma'anar lamu cikin ta nahu kamar irin cewa ata abdu abi tammam abdu abi tammam bawa na abu tammam ata ya zai ai abdun li abi tamami li abi tamami kamar ka ce gulamu zaidin ai gulamun li zaidin kuma so da yawa ita mafi yawa suna na kira za a danganta shi ga ai idafa ce ga ma'arifa yanzu gulamu na kira na sai ka ce gulamu zaidin sai ya zama ma'arifa shi ma an danganta shi da ma'arifa sai ya zama ma'arifa wataratan wani lokaci ita idafa ta ati tana zai kiya bi ma'ana min da ma'anan min idza qulta idan kacce mana zaitin tanduyu na mai mana kun san tandu ko kuma a ce kulban mai to ai kana nufin min zaitin tandu min zaitin na mai kamar ka ce babu sajin an yi kofa amma sajin ta katako ainihin sajin daga katako aka ɗiba aka yi kofa don haka faƙis za ka waza ka yi ƙiyasin wancan da kuma wannan duka ka yi ƙiyasin su inda take tuwa da lamun da inda take tuwa da da da ma'anan min da inda take tuwa da ma'anan lamun da inda take tuwa da ma'anan min duka sai ka yi ƙiyasin shi sai ka duba ka gani istisasi na ɗobo abu na an kai daga ciki in ɗobowa na ya zama in ɗobowa daga jinsi ta zama ma'anan min in kuma mallaka na ya zama ma'anar lamu sai ka yi kiyasi ne ka yi hukunci alhamdulillah